وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المحضر والكافر من الرجل تفدي لنا بالظفر
أو يودكهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لنا من مهير أو يوبقهن قوي على كاسو أن يطلقهن يا نتجسو بأسري لبقوة إذكا وتذكا بقوة da alihin da mazuwa jiragen wannan haka zai faru ne kuma kasabun saboda abin da suka aikata ai ana wannan mabuta jiragen ruwan na bin suka aikata mini zunubi na zunubai wa ya muka an kasirin kuma yana rangwame daga yawa yawa mina daga mazowa jirgin ruwa din nan zai zan fada ya guri fa'alahu ba ya nufar da mutanensa wa ya nan ubangiji ya san ai ya guri yana naftar da su liyan ta gima minahum dan yayi masa azaba ويعلم يزن الذين يجادلون ما سجايا في آياتنا cikin ayoyinmu waɗannan mimmahi sun maguda ma ba shi da mu gare su min al'adabi daga azabar ubangiji
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى فما نعم للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فما أوتيتم أبن ذاك باكو كتاب وانا زنشين يدين المؤمنين كمؤمنين وغيرهم دوانا لما بامؤمنا با وأبن ذاك باكو من شيء وانا أبو أي من أساس الدنيا نترك دنيا ومتاع الحياة الدنيا وانا جن ذاكي لنا رأيوة دنيا ayyuta matau da za a ji daɗi bihi da shi biya a cikin rayuwar duniya sun mai tsoro sannan ya gushe amma inda Allah ya abin da ke wajen Allah min as-sawabi na lada khairun siyati wa abqaqu fihi wanzuwa lil ladina amanu amma fa ga waɗanda suka yi imani wa yatawakkaluna suka amintu ala rabbihim ga ubangijinsu والذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين يجتنبون وأنن تسكي نيسان كبائر الاسم من يمن ينبني والفواحش الفاشوشي أي موجباتي ما توجب الحدود ينهجي نعم وإذا ما غضبوهم idan ya da ma gadibu idan sun yi fushi ko musu waɗannan ya ga su da sai siyasi والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين سنة دي وان استجابوا لربهم سنة كربا ما أبنجدوا ai ajabu suka kalba masa ila ma da ahu zuwa abin da ya kira su ilaihi zuwa gare su na tauhidi na kadaita Allah wal ibadati da bauta wa aqamu salata suka tsaye da sallah ai adamuwa suka dawo majayinta wa amrun kuma lamarin su allazi yabdulan wanda yake bayyana gare su sura yin shawara ne bainahum tsakanin su ai yata shawaruna suna yin shawara fi cikin sa wala ya ajaluna ba za su gaugawa cikin zartar da shi ba sannan wa yunfiquna suna ciyarwa mimma razaqnahum daga abin da muka ba su fi ta'atin lahi cikin bin Allah na'am to wa man dukira waɗannan da aka ambata sayan ko wani tinfi ne na mu'minai والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون sai wani sirfin wallazi na su kuma waɗanda yake za a saba malfafin in zalunci ya same su su su waɗannan yance suna suna ɗaukar fansa ba su yakewa.
Wajaza kuma nan sirfin wani wani sirfi ne ai yance ki muna suna yin ga suna yin azaba min man zalaman ga wanda ya zalunce su bi mitin zulmi gwargwadon zaluncin da ya masu kama kala ta'ala kamar yadda ubangiji ya ce وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن أبى وأصلح فأجره على الله innahu la yuhibbul zalimin wata za mu sayyatu sakamakon mugunta sayyatun mugunta ai lisulha irinta to sunniyar an ambaci a saniyar ta biyu sayyatan mugunta ya mushaba hata hadan kamantuwar ta dilkula ga ta farkon fi surata a wajen sura wa hada wannan zahirin mabayani ne fi ma yi kusursu a cikin da ake abinda ake yi kisasi fi yinsa min aljarahati na miyaku kala ba zo musashin malamai ya ce wai za kala lahu idan mutum ya ce maka a kaza kan lahu to Allah ya to Allah ya wulakanta ka to sai yi sai ya karba masa cewa a kaza a kaza kan lahu kai ma Allah ya halaka ka kai ya kala da wasu daga nan to in haka yayi adalci kamar haka amma dai wanda ya rangwame an zalimi ga wanda ya zalunce shi wa sulhal wanda ya kyautata soyayya bainahu tsakaninsa wa bainal ma'fuwi alu kuma da tsakanin wanda aka yafe mawa to fa ajru ladan mai yafe wannan alallahi tana da Allah inna Allah ubangiji a zambi shi zai ba shi lada la muhalata fa makawa inna dan shi ubangiji la yuhibbu zalimin baya san azzalimin
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم
إنه بنجي لا يحب الظالمين بايا سن الظالمين البادئين ما سفارا وفي الظلم دلالتي فإذا فيترتب عليهم عقاب سي عذاب ظالمتي يتترو أكنسي ولا من تصل أما وان يدعو كنسا بعد ظلمه بان ظالمتي لك مسا أي بان أي ظلم الظالمي بان ظالمتي الظالمي إياه غريشي ثم أولئك ثم ودنا min sabilin wani hanya na kamawa da zunubi ma ba shi alayin gare su wai ba hana karama ba amma dai na karama ka kauta abin da aka yi maka amma ka yafi ya fi alkhairi
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم inna masabilu inda rikon zunubi yake alalladina akan waɗannan ya zulmuna nasu suke zaluntar mutane waya buguna suna yin aiki bil arda a cikin ƙasa da gairi da haƙi ba da gaskiya ba lil ma'asi da safe safe ulaika waɗannan azabun azaba alimun mai radadi lahum ya tabbata gare su ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الظهور ولمن صبر أما دي وندي هكري أنا مبتالي فلم ينتصر في توكي فانسابا وغفر يافي فإن ذلك الصبر وأنه هكري والتجاوز يافي وطول من عزم الأمور ينادك مصير ينادك كالقرفا الأمر ai ma'azumata abin karfafa niyya bi ma'ana al-matlubat yana ga cikin ababen nema shar'an ga shar'a wa man yudlil Allah fa ma lahu min waliyyin min ba'di wa tara zalimin lamma ra'aw al-azaba yaquluna alila maratin min sabil وتراهم يقربون عليها خاشئين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ومن يضلل الله وان دك الله ya fatar fama lahu min wali ba shi da mai ba shi da wani majibincin samu masa shiriya min badi bayan ubangiji ayyali da zai jibinci hidayata hu shiriyar sa ba da izlamin lahi bayan fatawa Allah iya hushi wata razzalimin za ga azzalimai lamara wal azaba sanda sai ga azaba يقولون سنا تيوا على هل أنا تيوا هل إلى رد هل إلى مرد من سبيل ko akwai wata hanya wadda za mu samu mu tsere mu koma duniya ina wata rahun sai don su yi urwaduna ana girma su alaiha a kan wuta na kiyashe khasirina suna masu tsoro ai khaifina masu tsoro mutawadi'ina masu kaskantar da kai na wahala min azali dan wulakanci yanzu muna suna kallo ile ha zuwa ga wuta min tarfin hafi daga gani wanda yake masa sauci ai da ibn nazari kallo mai rauni musarakatan dan sata gani wa qala allazina amanu wanda kau suka yi imani sai su ce innal khasirina kai kafafu dai allazi na kasu amsan wanda suka sayar da kawunan wa alihim da iyalansu suka je yau mal kiyama da ranar sati kiyama ba su da komai na kiyashi bita ka ne dai musamman da dawwamar su bin lari a cikin wuta wa adadin wusuliyar da rashin saduwar su ila da kori zuwa ga matan aljanna almahaddace wacce aka tanada launin gare su bil aljannati a cikin aljanna lau amanu da a ce sun yi imani da su zalunci ba to da suna cikin ni'imar ubangiji amma da suka yi zalunci har suka kai ga sun karar da abin da suka mallaka na aikin alkhairi ya koma ga wanda suka zalunta sun karar da kayukan alkhairi na iyalansu da 'ya'yansu da sasomi nasu duk sun yi musu a nan duniya sun je lahira ba su da komai kaga iyaka hasara kenan ala na'am inna zalimina azzalimai fi azabi suna cikin wani azaba muqimin madawwami wa huwa wa wannan bance na karshe min maqulin lahi daga bancen ubangiji ne ta ala madaukaki ala inna za'ala wani madaukaki
وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يدلل الله فما له من سبيل وما كان لو شرك نبات من أولياء وأنت مسويا ينصرونهم بذات مكيس من دون الله با الله با وأنكم فرقا سنتاتا dan shi yake kashi zalunci suka zo suka yi to za ka ina maganar shiri to kuma shi yake masa azaba tunda shi ke yin azaba dama shi ake neman taimako da shi to wanda ake neman taimako an fata da shi ina maganar samun kuɓuta daga azaba babu wa man yudlil Allah wanda duk Allah ya fatar kama lahu min sabilin ba shi da wani hanya ai tsarikin hanya ila laki zuwa ga gaskiya ta duniya a duniya wa ila aljannati ba shi da hanyar saduwa da aljanna fil akhirati in an lafiya استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجئ
Istajibu da rabbikum karba ma ubangijin ai ajibu ku karba masa bin tauhidi da kada ya tashi wal ibadan da yin bauta gare shi ne kafin cin baka din an ya ce yawan wani rana ya zo kuma yawan kiyamata shine ranar kiyama wanda zuwan wannan rana la maradda da ba mai iya mai rawa da gare shi min Allah daga Ubangiji ai annabi cewa shi idza atabihi Ubangiji ya zo da kiyama la yubatu ba iya mai da ita malakum a wannan ranan min nakiru malakum yawma idin malja'in yawma idin a wannan ranan ba ku da wani wuri da za ku je ku kake bai wanda yake za ku dan samu hutawa min nakirin wanda zai musu me yasa aka yi muku azaba malakum ba ku da shi
فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم عزيزا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور وإن أعرضوا إن سنجري عن الإجابة تبين كيف كرنك وكما أرسلنا كما أيكوك بها حفيظا ميكيا يوى عليهم غريسو تافز ذاك الكتيا يا أعمالهم أيكنسو لأن سواتك أسيكا كسن لي جيسر المحبوب أبن نيما منهم لغريسو إن أي ما عليك بها أبن ليك واجي أغريك إلا البلاغ فاتي إيا روا وهذا وأن كمل الأمر كاتم أمومين للجهاد دفار ياكي wa inna mu idan azakana al-insana idan muka ɗanɗana ma mutum rahmatan wata rahama minna daga gare mu kalgina kamar wadata wasu hati da lahiya fara sai ga yana farin ciki da da ita wa yanzu sai ko in kuma hasan sayyatin mumuna ai bala'un bala'i ta same su to ma kaddama aidin wanda ta dalilin abinda hannuwansu ne ta gabatar ai kaddamu suka gabatar da shi وأمر أن عبارة بالأيدي لأنها لأن أكثر الأفعال تنصر في يوم أيك زاول أنا ينبغي بهذا النوع فإن الإنسان مثل كفور من يوم بكل شواني للنعمة كنعمة أبنجي
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يعمل من يشاء من الصالحين ويعبد من يشاء الصدور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عظيما إنه عليم قدير ما في السماوات أبن لك يسكن سمي والأرض لك سي أي ملك السماوات ملك سمي والأرض لك سي لله نعلاني ya halittu shi ke halitta ma ya sha wa abin da ya so ya habu yana ba da ya habu da man ya sha min al'auladi yana ba wanda ya so ya'ya ina san mata wanda yake tu wanda Allah ya kaddara da haifa ya'ya mata to da an haihu za ga su ake zuwa mai aka za mu budurwa haka za a ayya kare waya habu da man ya sha kukura wani kuma Allah in ya so shi sai ya ba su mazaje kawai har yi sha'awa a ce ya dai samu wata ya budurwa da zai samu don ya samu turiki kamar yadda shi ma aka aka zama turukai turiki a gare shi to zai ta fata amma ina bai samu su ba a wuzan wujuhun ko kuma ya masa wake da shinkafa ya ji alam ya sanya su da kuranan maza wai na san da mata haka shi kuma Allah zai yi shi wai ya ji alaman ya sha waki ma kuma wanda Allah ya so zai yi shi bakarari fala yalidu bai haihuwa wala yuladu lahu ba haifa masa innahu ubangiji alimun masani ne bima ya kalu da abin da yake halitta kadirun mai iko ne alama ya sha'u bisa abin da yake to ita haihuwa kamar yadda aka sani yadda ubangiji ya faɗa kyauta ce a gare shi shi san da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya magana da mu a san magana ta farko da ya fara da halitta alaisu alastu diratukum ko ku alastu rabbakum ba ni ne ubangijin ku ba sannan kowa bai san ma me ake ce mai magana ba nan tana ya bada ansa to koma ya san magana ai sai ka san ma'anar tambaya za ka iya bada ansa ta to ba wanda ya san ta to ana nan ubangiji dan ya nuna dama ya tara mu ne dan ya nuna mana girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa bai da amsa to daga can sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bale anta rabbuna hakika kai ne ubangiji to sannan ulul azmi suka karba na annabawa sannan musalai suka karba sannan annabawa suka karba sannan siddiqai suka amsa sannan masu jin samu kai suka amsa kai ta tafiya kai ta tafiya har sai da hakka gare su ma sai suka yi da cewa Allah shine mahalicci to da Allah ya gama wannan jawabi to sai ya umarce mu kowa ya ji hadiya sai wani wanda Allah ya kaddara zai haihu to zai kama kamar kifi zai ci zakalkala zai ci zakalkala da ya kai baki abin da Allah ya kaddara ya haifa shi kenan sai wani kuma ya zo ya haɗe shi baban shi kenan haka aka yi ta yi wannan ya haɗa wannan wannan ya haɗa wannan wannan ya haɗa wannan to wani Allah sai ka tara mai tun da Allah ya kaddara mata zai yi zai ci zakalkalan mata kawai to ya zo ba mu da haifa an ba matan nan yadda ne magani ba zai samu haifar miji ba wani ko sai Allah ya kaddara masa ya ta kalkalan maza ya ta kalkalan maza har sai ya gama bai da kalkal sai halitta ya bai haɗe mace ba shi kuma ya gama haihuwarsa har ya kare ba zai wuce mazan nan ba ba ko me ya so mata ya yi mata ko me hankalin duniyar nan zai sha abin nan ba zai samu mace ba saboda abin da ya hada abin da Allah ya kaddarta ya haɗa kenan to kuma ya amaye da su to kuma duk wanda ya haifa duk abin da ka haifa duk abin da kaza ka hadiya din nan ba ba za ka bar duniya ba sai ka fitar da su kakaf sannan ka bar duniya to haka wanda kuma Allah ya kaddara mu wake da shinkafa shi ne maza da mata su ma su zai ta hadiya su zai ta hadiya to wanda Allah bai kaddari ya haihu ba to sai yana shi haka kowa har a zo a haɗe shi da haɗu wani ba to in ya zo duniya ko me za ka tara mai na magani ba zai haihu ba ba ka abin yake lamari ne na Allah haihuwa ta Allah ce Allah ya baka ka gode kuma lamarin rashin haihuwa ta ma ta Allah ce in bai baka ba ita ma ka gode baka san wace hikima ce Allah ya yi ma ba na hana maka haihuwa kila da an baka ka haɗa to ba abin da za ka haɗa sai yan ta'adda sai wanda suke kafirai sai wanda ba sai ba ko da wasu tare da wasu Allah suke ba sai da ka haifi irin waɗannan gare me gare ka zauna ba ko da hankalin ka sai kwanta to ko me Allah ya yi akwai hikima a cikin sa to haka yake wajen aikin haji duk wanda Allah ya kaddara ya aiki ya aikin haji to ba nan ne aka ba shi ba shin azal aka yi wasu sanda annabi ibrahim ubangiji ya gina ya umarce shi ya gina ɗakin kaba da ya gama gina sai ubangiji ya ce wa'azin finnati bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli zanari ya ji min kulli min kulli fajjin amin da ya gama gini sai Allah ya ce to ibrahim ka gama gini yanzu abin da ya rage ma ka kira mutane wanda za su yi wannan aiki su raya wannan ɗaki yace ubangiji ya zan yi a cikin fari cikin duwatsu in kira duniya har wani su magana ta ce ba ruwanka iya kaka kira isa wa na mu shi ke na ya hau ya ce ya zuwa da ta Allah ubangiji ya gina ɗaki yana kiran ku da ku zo ku raya wannan ɗaki to duk wanda Allah ya kaddar zai haji ya zuwa na murya ta Allah ya kuma karba tun lokacin ya ce labbaik Allahumma labbaik to ita ce yake zuwa in ka ta in Allah ya tabbaka ya shin Allah ke tabbaka ta wancan lafaikan da kai to ka zo yau ga suka ta yi sufi ne to bakin karbawan lafaikan da kai bakin hajjin da zaka yi kenan ko kuma bakin umrar da zaka yi kenan to in Allah da ka rika kai haji ba to shi kuma ba za ka ji murya ba nan da haka karba to shi ke sa wani sai ya ga an juya an juya ya je aikin haji abun ya ke ba to haji ba wadata ba ce ba kuɗi ba ne ba kisa ba ne kira ne na Allah in Allah ya kadin ka an sai ka je in bai kadara ba ba haka za ka je da yawa akwai wanda suke dan Allah bai kadar su je su aikin haji ba suna sauka masa Saudiya wato sun sai jita wani ma na san wani wanda yake an je makkan da shi an sai masauki ya aje kayan shi za a kama hanya zuwa harami na Allah ya buge shi bai ga harami ba dan ba rubuta shi bai bai cikin wani suka aiki abin nan Allah da ya kace sai ya je kasa amma ba zai je ga dakin Allah ba to shi za ko menene ka juya ka juya to in abin da shafi haji ne ka mai ma Allah kayan sa ka dai ta roƙo Allah dai ya sa kana cikin waɗanda Allah suka amsa kira dan wa ba ka ba wai da za a yi Allah ya rubuta mana zuwa da yawa barka da sallallahu وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وما إيجاب أو يرسل رسولا فيوهي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وما كان لبشر بي وكل مسلم أن يكلمه الله وألا يمكن هذا الشيء كباكة كيف illa anna ai sai dai ayi wahayi ilai zuwa gare su wahayi wahayi bil manami ko dai cikin bacci aw bil ilhami ko kuma ta hanyar ilhama aw illa ko ko sai min wara'i zabi ga bayan shamaki ai an yi kuma ahu shine ya tiyanta shi kalamu dan canza wala ya rawa amma ba zai iya ganin Allah ba kama wa ka'ala Musa alaihi salamu kama yadda ya auku ga annabi Musa aw ko ko illa an yursila rasulan sai dai aiko wani manzo ai malakan malaika ka jibril ka kamar jibrilu fayuhiya rasula sai yi ma manzan nan wahayi ila fayuhiya shi dan aikan nan na Allah to sai wahayi ila al-mursal ilayhi zuwa ga wanda aka aika zuwa gare shi ne annabi Allah ko waliyin Allah kenan ayyukan limoye magana da shi da irin da nufin ubangiji ya yi magana da shi da ma ya sha Allah abinda Allah ya so ya magana da shi inna hu shi ubangiji aliyun madaukaki ne an sifatil muhdathina wato daga sifofin farare hakimun mai hikima ne fi sunan cikin aikin sa wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tajrimal kitabu wa lam ولكن جعلناه نورا هادي من تشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك أي مثل إيهائنا مثال يوحيهم إلى غيرك سواء ولنك من الرسل لمن ذنيه أو وحينا إليك أكمك يوحي إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم من أيقو مك روحا روحي أيقو القرآن شيني القرآن wanda ya ce me yasa kuke ce mai ruhu bihi ta hayal qulub da shi zukata ke rayuwa min amrina daga lamarin mu allazi nuhi ilaika wanda muke wahayin sa zuwa gare ka ma kunta tadri ai ka san da baka kasance ka san yan kabla wahayi kafin yin wahayi da yake zuwa gare ka ai baka san mal kitabu ne yake ce mu qur'ani ba wala al-iman shar'o'in qur'ani ma baka sani ba ai shar'o'in shar'o'in sa wa ma'alimu da ilmomin sa walakin sai dai ja'alnahu mun sanya shi ayar ruwa shi qur'anin nan shi ne ruwa na awal kitabu ko littafin nan mun sanya shi nuran haske na hadida muke shirye da man nasha wanda muka so bihi da shi wannan littafi yana ibadina daga bayanmu wayan da kai na taji kana shiryawa aita da ku kana kira bilwayi da yin da da wahayi da aka yi da ka zuwa gare ka to kana kira ila siratin zuwa wani hanya mustaqimin madaidaici dinil islam shine addinin musulunci صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله المسيح الخلود wani hanya ne siratin da hanya ubangiji Allah ne da ma fi samawa wanda ubangiji nan shi ke da abin da ke cikin samai wa ma fi al'arsa abin da ke cikin kasai mulkan mulkin sa ne wa halkan halittar sa ne wai wa'adi dan bayan sa ne ala na'am ila Allah tasiru al'umuru ala al'umura al'amura tasiru tana komawa ne ila Allah zuwa ga ubangiji
سورة الزخرف مكية وعلى
Suratun Zukhrufi surar kawace-kawace kenan makiyatun Makka ta sauka. Wakila aka ce in banda, wakila aka ce illa in banda was'al manarsan na al'ayatan zuwa ƙarshen aya wannan ta Madina ce, wa hiya tis'un wa tamanuna ayatan ita aya ce 89.
بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم حميم الله أعلم بمراده به الله نعمة جنسني دا من نبي لشي ولكتاب نارا في القرآن المبين مبيني المظهر ما يبين دا طريق الحق طريق الهدى أن يشريع وما يزداد دا من لكي دا بقاتوا إليه قريشي من الشريعة نشرها إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلهم تعقلون jawabin rantsuwa shine inna mu da Allah mun samar da Qur'ani ayar kitaba littafi Qur'anin Qur'ani Arabiyyan balarabi ay bi lugatil arabi da harshen Larabawa mun yi haka ne la'allakum ko cewa ku ya alama ka ya ku mutanen Makka ta'qiluna ba fahimci ma'aniyahu ma'anonin alqur'ani وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وإنه شيء قرآني مثبت أبن ثبت وأن في أم الكتاب أحسن اللك- أحسن اللسان أي اللوح المعبود شين لوح المعبود وأن هيك شيء لا لعلي متوككين شيء قرآني حكيم ما هكما لدينا أوجم
أفتدري عنكم الذكر فما كنتم قوما مسلمين Aba na zalibu kuna nufin yanzu ma kame a zikirar Qur'ani an kum daga barin ku safahan kamewa shi ke nan ku zauna haka nan banza ba za su kuna ba za a ce ku yi ba wala su na wani ba za a ce ku bari ba da ajiyar wai dan in an kuncin kun karance kawaman mutane musulfi da musulkai la ba yi kamar ba zai wa kyalifa ka nan banza ba.
وكما أرسلنا من نبي في الأولين wa kama arsalna da yawa suka aiko min nabiyin annabi fil awwalina cikin mutanen farko وما يأتيهم من نبي إلا أن يستغفرون وما كان يجيب بايك تشيوا يا ولا للنبي ولا النبي يا ابو مس الا كانوا من كذب يستاذون الله يدغني به دشي كاستهزاء قولك كمر استهزاء واتو ادغن mutanen ka da suka yi duka da kai wa hada wannan tasliyatul san ta bakin ciki ne da huga annabi sallallahu alaihi wa sallam فأهلكنا أشد منهم بغتا وعليم مثل الأولين ba halakana muka halaka a shajja minun batatan wanda suka ci mutanen maka karfi wa wa maza matsalul awwalina sifar abin da ya faru ga mutanen farko to sai ya shuɗe aikin ayat cikin ayoyi ai sifatun sifar su kile hilaki cikin halakawa ba a ki bata kaunuka ƙarshen mutanen ka suma in ba su imani ba kazalika haka zai kasance ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم wala ya sa san wallahi da za ka tambaye su ka ce musu man halakar samawaki shin wane ne ya halitta sammai wal arda da kansu la yakununna wallahi abin da za su ce maka halaka wannan aziz mabuwayen nan shine Allah al-alim masalin nan shi ya halitta su ai akhir jawabin karshen jawabin su kenan ai akhir jawabin karshen jawabin su ai Allah shine Allah dole in zati ma abincin waya wal ilmi da sani zada ta'ala sai ubangiji ya kara الذي جعل لكم الأرض شهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تحتلون Allazi lallai shi ne wanda yake ja'ala da kuma al'arab ya sanya muku kasa mahadan ko mihadan shimfiɗa aikal mahadi kamar yadda shimfiɗa take lissabi ga yaro waje ala da kun biya subulan sannan ya sanya muku hanyoyi a cikin kasa la'allakum ko cewa ku ta ta duna ku a shiru ila makasudukun zuwa ga ababen nufin ku biya tsarikun cikin tafiye-tafiyen ku والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون
wallazi nazala zinaku wanda ya sassauka da ma'a ruwa mina sama'i daga girgije da kadarin da gwargwado da wani gwargwado ai da kadarin haja cikin gwargwadon bukata ku ilai zuwa ga ruwan nan walam yunzalu bai saukar da shi ba tufanan ambaliya ba an sanna su duka raya ballatan kasa mai zaton busassa bihi saboda ruwan nan kazalika ai misli hadha al-ihya misali yadda kaga mun rayata kasar nan busassa kasar nan to kuma juna haka nan za a fitar da ku min kuburikum daga kaburburan ku a haya'an rayayi والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون wallazi khalaqal azwaj shine wanda ya halitta dangogi kullaha dukkansa waja'ala lakum ya sanya muku matar kabuna abinda za ku rika hawa yana da mulki na jiragen ruwa wala an'ami da dabbobin jin daɗi kal ibil kamar raƙuma na لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ya halitta maka su ne littarsa don ku tabbata ala zuhuri bisa bayakin waɗannan abu da muka gaya muku sun matalkuru sannan ku rika tuna ni'imata rabbikum ni'imar ubangi- ubangijinku wanda da bai muku ba da dole duk inda za ku je kasa za ku je wanda da bai muku ba da duka abin da za ku ɗauka na kaya haka za ku rarraba mu sunan ku komin yawan ku- yawan su yawan kayan haka za ku ɗauke su kai kuma komin nisa inda za ku amma saboda rahama ubangiji ya halitta muku abin hawa ku hau ku da kanku kuma ku ɗaura kayan ku a tafi da ku a tafi da kayan ku to idan sawaitu idan kun daidaito alayhi a gare shi wata kulu sai ku ce subhanallazi sakhkhara lana hada sarki ya tabbata ga ubangijin da ya hore mana wannan wa ma kunna da muqrinina ai mu ba masu iko bane ga wannan abun in ba dan Allah ya hore mu ba ya hore mana shi ba ai ba za mu iya sarrafa shi ba wa inna mu lamun kalibuna masu ko tuyawa ne ila rabbina zuwa ga ubangijinmu
وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين wajadu sun sanya juz'an wani kashi min ibadi daga bayan ayyub bayan Allah haisu kadu sanda suka ce al malaikatu malaiku banatu llahi ayan Allah ne mata ay al waladu al anna al walada dan da ay juz'ul walid wani yanki ne na uba wal malaikatu su ko malaiku min ibadin lahi ai suna daga bayan Allah da haka ina dangana su da ubangiji innal insana mutun alqa'ila mai fadin ma takaddan wannan abin da ya gabata lakafurun mai yawan kafircewa ne mubinin mai bayyana da kafirci
أليس أخذ مما يخلق بنات وأرضيكم بالبنين
na'am an balbare aka kulu da za yanzu kwa ce ita kaza ubangiji ya riki banatin ya'ya mata mimma ya halaku daga abin da yake halitta ya san ya rike su linafsihi linafsihi ga kansa wa safu amma sai ya ke bance ku bil banina da ya'ya maza alladin mai muzuma min kaulikum daga fadan ku as-sadiqi daga fadin ku as-sadiqi marigayi fa huwa min jumlatil munkari wannan yana daga jumla abin ki وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كريم ga misali ka ji dan kai inda ka san iyakar zalunci ya tabbata a nan wa idza bushira adun amma da za a yi matsayin sa albishir bima garba lir rahman masalan da abin da ya tsaba ma Allah misali cewa wai mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah to da za a ce ne an haifa mai mace to zalla wato wato binisbatil banati wato da danganta ƴaƴa mata ilai gare shi la'annal walada dan da yusbihul walida yana kama da ubansa ne al ma'ana ma'ana idza ukbira ahaduhum idan an baiwa ɗayan su labari bil binti da ya mace tulatu da wuda aka haifa masa zalla wajhu sun ka sai zama muswaddan mai jirgita ai mutagayyira mutagayyira mai jirgita tagayyira mugutan mai irin jinkira jirgitan mai bakin ciki wai sai an haifa mai mace to kai haka aka haifa maka aura saboda Allah ka ji zafi da ba wani bai haifa ba ka aura ka samu to ka gana to ko mu a nan ba wai kafirai ba musulmai ma yau aka ce an haihu da an ce an samu karuwa me aka samu sai ka ji an ce mace ce tuna da Allah amma da an ce ɗa namiji ce alhamdulillah ma sha Allah ma sha Allah ba haka muke ba eh wani ma har sakin mata yake wai mai yasa take haifa mai yaya mata sai ka ce ita ce ta kawo su da rashin imani wa huwa kazima yana mai cike da bakin ciki ai mumtali'un mai cika gamman da bakin ciki to fa kaifa yansibil banati to ya zai danganta yaya mata shi baya so kuma yazo ya danganta su ilai zuwa ga Allah ta'ala ubangiji ya girma an zalika daga haka أومن ينشأ في الهنية وهو في الخصام غير مبين awa yanshau awa man yanshau yanzu ya danganta ma Allah ayyada aluna lillahi sa sa ma Allah man yanshau wanda ya faru lil hiliyati cikin ado ai mace uwa ado ce ko wawa ita na ana tabare kuma sannan wawa in shi lil hisan in dai wajen jaya ne gairu mubinin zai ji ya za ga ya kama fada ba wata hujja wata ke mabayyaniya ai mutahirul hujjati wato ba mai iya bayyana da hujjar shi bane li ba'udi dan raunin sa an ha daga hujja bil unusati saboda kasancewa shi mace to wai kuma shi za a samu Allah duk Allah ba abin da zai haifa ce sai rauna na wa ja'alul mala'ikata na جعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أو اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون wajalu wajalul mala'ikatu sun sanya mala'iku allazina wanda su mala'ikum wanda su mala'iku ibadur rahman bayi ne na ubangiji to sun sanya sai ina san mata Allah ya ce masa a shahidu halkan shin san da Allah zai halice su sun zo wurin halitta ne har su gane mala'iku mata ne a wata kira kenan a washahad a washidu ko ko an nuna masu halittar ma- mala'iku ne har su gane cewa mala'iku mata ne bari ta tukuta za a rubuta shahadatun wannan shaidar tasu da akan cewa sun ce mala'iku ina sun mata ne wa yus'alu kuma za a tambaye su an ha a gare ta bil akhirati al akhirah kaga fa ta yatarattabu alaiha al iqam da dalilin haka azaba sai jirantu akan wannan mugun zance
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون وقالوا سنتين لو شاء الرحمن أيضا أبنجي ياسوم ما عبدناهم فلا بوتا ملائكة ba ai fa ibadatuna bautar mu iyahun ga malaiku bi mashiyati da nufin ubangiji ne to kaga da sai da nan lahi a ba laifi ai ko mu sai Allah ma ta shauna illa in sha Allah ko to ne laifi ba su laifi ba inda suka yi laifi fa huwa radin da ya ma yadda da bautar da muke masa wannan kan su yi ƙarya qala ta'ala sai ubangiji ya ce ma lahum min ilmin ba su da wani masaniya ba su da wani karatun da suka dogara da shi da zalikal maqul da cewa Allah ya yarda da abin da suka yi nina da da shine yarda bai ibadata da bautan bautan mala'iku hum su ma hum ainhum ba su zama ba illa ya hasuna ƙarya kawai suke yi da ya tarattaba alaihi wa liqabu da yi sai azaba ya jerantu a kansu saboda wannan muguwar ƙarya أما إنهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون أما آتيناهم كتابا شويكم من بعد ونلتابي من قبله كاتب القرآن wanda ya zo da hukunci zai ba da ta gairin layi da bauta wani Allah ko mu ya zan su mu samsu kuna masu riko ne bihi da wannan littafi ai lam ya ka zalika aka bai taba hausuwa ba bala qalu inna wajadna aba wa inna ala ababihim
barbar karu sun dai ce da inna wajen na aba a namomin iske iyayenmu ne ala ummatin akan wani addini irin wanda muke a kai din nan wa inna mu ma suna masu tafiya ne ala asarin su tagurabin su kuma mota juna masu shiriwa ne bihim da iyayensu wa kanu sun kasance su iyayen ya abu juna gairar layi suna bauta wani ubangiji shi yasa yayan su ma suka bi su ya an tambaye su ne haka muka gaji uba gadon mu ne haka muka iske iyayen mu na yi da haka ma mu barin gadon mu وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وكذلك يدك جنيتنا وما أرسلنا من قبلك باب ونمن بود لا ما أيكو غبانك في قرية أتكين القرية من نذير وليك بيغرغدي إلا قال سي متلف ومن امتونا القرية أي سيسن بجميز لقول قولك إن زرشن متاننك إنا وجدنا مومن إذي آباءنا إيايم على أمة النساء والأديني ne wa inna mu kuwa mu kuta nuna masu koyi ne ala asarin bisa gurabin su ai mutabi'una masu bi ne alhamdulillah na takara kai ata da salatul fati
amin amin
Thank you.